الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da rahamarsa da kuma ƙaddarawarsa ya ƙaddari haɗuwarmu a cikin wannan masallaci na juma'a na jibuwis nefa ningi a ƙarƙashin wannan makaranta ta sa'adatul islam domin ci gaba da karatu da muka faro shi a cikin wannan littafi mai tarin albarka al'aqidatul wasitiyya na babban malami fadilatu sheikh ibn taymiyyah al-harrani muna roƙon ubangiji ta'ala ya albarkaci wannan haduwar tamu yau takwas ga watan zulhijja hijira na da shekara 1446 miladiya wanda ya daidai da na hijiriya wanda ya daidai da hudu ga watan june shekara ta dubu biyu hudu ga watan jun shekara ta nawa dubu biyu da ashirin da biyar muna roƙon ubangiji ta'ala ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai ɗin da muka karanta muka fahimta kuma yau in Allah maɗaukakin sarki ya amince yau shine zai zama darasinmu na shida daidai a wannan littafin kuma a bugun da muke amfani da shi ko da yake hannunku shine muna shafi na biyar ne haka ne nawa kuma shafi na tara amma zan ajiye shi ne in koma amfani da wannan saboda na fahimci muna samun saɓani wanda mu tafi bai ɗaya kawai mun tsaya a gabar ko muna nan dai a fasali na farko fasali na biyu da malam yake mana bayanin imani ko wajabcin imani da Allah madaukakin sarki game da abin da ya siffanta kansa da shi a cikin alkur'ani na siffofi da kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi Allah madaukakin sarki da shi din a cikin alkur'ani din ina ga a gabar da muka tsaya muna kan bayani ne akan siffa ta ilimi wuraren da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kansa da su. Ubangiji ta'ala ya albarkaci abin da muke karantawa za mu tashi daidai inda malam ya ce mana wa ƙauluhu inna allaha huwa razzaqu dhul quwwatil matin ina ganin na sa digo anan muka tsaya za mu tashi kan wannan ayar wanda wannan ayar kamar yadda muka fara faɗa ita kuma ba magana ta ilimi take magana akai ba tana magana akan siffar Allah madaukakin sarki da ta shafi azurtawa kenan bayan mun fahimci cewar sani na dangane da Allah madaukakin sarki ne duk wani abu da ya shafi ilimi sanin gaibi da abin da yake bayyanan duna Allah madaukakin sarki ne to abin da ya shafi azurtawa wane ya zama mai arziki wane kuma aka san mai arziki to wannan kuma aiki ne na ubangiji ta'ala siffa ce ta wa Allah maɗaukakin sarki. Malam ya ce, Inna Allah lallai Allah maɗaukakin sarki, huwar razzaku shi ne mai azurtawa. Malam ya ce, Wannan faɗin na daga cikin dalilai da suke nuna siffa ce ta Allah maɗaukakin sarki azurta bayansa. Allah ya siffantu da siffa ta azurta bayi. sannan kuma a lokaci guda suna ne daga cikin sunaye na Allahu tabaraka wa ta'ala ar-razzaq lalle Allah shine mai azurtawa sannan kuma zulquwa ma'abocin ƙarfi ma'abocin ƙarfi almatin mai kuma tsananin ƙarfi kaga wannan malamai suka ce almatin taukidi ne na shi alquwa din siffa ce ta ƙarfi wadda take ɗauke da ƙari ko ɗoriya a kan siffa ta al'uwa ɗin. Wasu suke ce kawai an ce al'almatin bi ma'ana shadidul ƙuwa mai tsananin ƙarfi. Ta ga a cikin wannan ayar mun samu cewar siffa ta arziki ta waye ta Allah maɗaukakin sarki. Kenan abin ya fito fili duk wanda zai ƙaryar shi Allah ne ko kuma wani nasa don ya kai malintarsa ta kai yana ga ya kai ya kira shi Allah to in dai ya tabbata Allah ne to ya je ya azurta shi kaga wani abu ne wanda ba zai yi ba da shi wanda yake dauka Allah da shi kansa da yake ganin wancan din Allah ne dukkanin su waye mai azurta su Allah ne sannan kuma kai ma da kai da da cewar Allah ne mai azurta ko kuma kai da dama kai da da Allah shine Allah din baka yadda da wacce da'awar ba saƙo ake isar maka da ka fahimci cewa arziki na Allah ne a hannun Allah yake kuma shi ke bayarwa. Kenan kai tsaye in kana buƙatan yin arziki sai ka tafi wajen wani Allah sai ake nuna ma tafi wajen Allah maɗaukakin sarki domin shi ne arwazaku mai azurtawa. Shi ne mai azurtawa don haka nemi arzikin a wurin Allah maɗaukakin sarki. Shi kuma arzikin malamai suka ce akwai al'am akwai kuma al-khas ar-rizqul am da kuma ar-rizqul khas shi ar-rizqul am ya game wanda ba ma bai yadda da Allah ba ma Allah na iya bashi arziki na duniya kamar yadda yana bayyana muna iya gani kaga wani kungurumin kafiri ne wata kil jagora ne ma a cikin kafiran amma kuma gashi Allah ya bashi arziki irin na duniya da kake gani a idanka Allah ya sa muna tare an fahimci gaban nan gashi iya ƙarshen ƙimbin Allah ma bai yadda da Allah ba kuma arne ne sai ka ga ga maƙudan kuɗi a hannunsa ga wani ƙyanƙyareren gida ya gina ga wata mota rindimemiya ta hawa ga kuɗin nan dai falafala a hannunsa kaga wannan gamamman arziki ne ana iya ba da shi wa musulmi da wanda ba musulmi ba sannan ana iya ba da shi wa mai bin Allah da wanda ba mai bin Allah ba a cikin musulman ma wanda ya rungumi aikin sako yana iya samu wanda bai rungumi sako ba ma kana iya ganin sa da shi sai dai sai ya zamana wanda yake bin Allah kuma a babun me zai kalle shi min fadli rabbini liyabluwani a ashkuru am akfur shi kuma arne ko kuma musulmin da ba mai bin Allah ba zai zama a babun me jarabawa ce Allah ya masa Allah ya tsinko masa kasansa na lahira ne ya cinye a nan a can a samu matsala. Allah ya sa muna tare. Shi kuma arrizqul khas shine Allah ya azurta ka da bin Allah farkon matakin farko Allah ya azurta ka da musulunci. Arziki ne. Abin da ya shafi lamari na musulunci a musulman ma bayan Allah ya azurta ka arziki na farko da musuluncin sai kuma Allah ya azurta ka da bin musuluncin ai ana iya samun wanda ya amsa sunan shi musulmin ne hasali ma zai iya cire makamin yakinsa akan an ce masa shi ba musulmi bane saboda yana jin shi musulmi ne gadan musulunci amma kuma ba a azurta shi da bin musuluncin ba to abin da ya shafi kiyaye dokokin musuluncin za ga wani tun da ya taso in an ce sallah sallah fa ta fili ma ibadar filin to kawai yakan zaɓi wacce idan mutane suke gani ne sai ya yi wani ko ba ruwansa da idan mutanen ma to shi ma wannan arziki ne Allah maɗaukakin sarki ya azurta ka da yin ibada ɗin ba karatu muke yi ba nan a daidai wannan lokacin da muke karatun na irin wannan ranar shi kuma a daidai irin wannan lokacin wani yana ce yana wani rintime man aikin saban Allah to kaga wannan din kuma musulmi ne amma ba a masa wannan arzikin ba shi a wannan lokacin yana can yana aikata sabo wani kuma ba sabon yake ba amma kuma dai ba aikin harkar addinin yake ba zama yake kawai na ba lada ba alhaki ban san ko muna tare ba wani kuma wannan mintunan da za a cinye ana karatun da aka maka arziki da kai ka yi amfani da shi a ɗakin Allah shi kuma a daidai lokacin suke ta cin naman wuta suke ta cin naman wane alaji wane ko kuma wane ko kuma wace ake ta tsitsinka namanta a faifai kaga arziki ne wannan sai ya amsa sunansa arrizqul khas din Allah madaukakin sarki ya datar da mu aya ta gaba malam yace wa qawluhu laisa kamithlihi shay'un kaga haka yake a jere ni kuma ana a bai waɗannan ayoyin suna sama wannan ayar siffa ce ta me arziki da kuma me ƙarfi na ubangiji ta'ala ne in mun fahimci arziki kala biyu wancan Allah na iya bada shi wa kowa da kowa shi kuma wannan arrizqul khas sai ke bantattun bayansa kenan kaga kowanne abun nema ne a wurin Allah madaukakin sarki idan kaga Allah ya baka al'am din na kowa da kowa din dukiya ta samu a duniya to ba alfahari ya kamata kai ba sai kuma ka koma roƙon Allah ya azurta ka da me arrizqul khas din ya saka a cikin su dan ana iya samun musulmi gaba da baya da arrizqul am amma kuma babu me arrizqul khas Allah ya sa muna tare to shi bawan Allah na ƙwarai ko musulmin kirki dukkanin waɗannan arzikin guda biyu in Allah ya azurta shi da su ba alfahari yake ba ba tunƙaho yake ba me yake yi godiya yake wa Allah domin ya san in ya gode wa Allah akai Allah zai ƙara masa ne shi wancan na duniya na kuɗin in kai wa Allah godiya sai ya ƙara maka shi ma wannan na ɗa'ar Allah in kai wa Allah godiya da ya azurta ka da binsan sai ya ƙara maka yi masa biyayya ɗin bisa ka'idar me wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid kuma kowanne wallahi a bayyana akwai misalai a fili na arzikin duniyan da mutum ya sa alfahari da alhaji ne yanzu babu da akwai kudin yanzu babu shi ma na bin Allah sai kaga mutum ya faro a farko bin Allah bin Allah daga ƙarshe kuma ya kaga ya canza sheƙa ya canza sheƙa to dukkanin wannan na Allah maɗaukakin sarki ne mu neme su a wurin Allah maɗaukakin sarki in ya ba mu kuma godiya za mu yi ba alfahari ba wani iya kaɗai azurta shi da zuwa makaranta wannan abin alfahari ne da kallon sauran mutane mai ‘yan wuta ne su shi kantin da kawai yana zuwa islamiyya shi shi ɗan aljanna ne sufa ‘yan wuta ne wani kawai kiyaye sallah Allah ya bashi amma yana jin kawai sauran kawai su ‘yan wuta ne, a godiya ake yi wa sallah, ake yi wa Allah, su kuma waɗanda ba su tsinci kansu a hakan ba, tausaya musu ake, inda ƙofar yi musu da'awa a yi musu, in ba ka da wata ƙofa da za ka iya kiran su yi musu da'awa, sai kuma ka koma yi musu addu'a, Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. In aka rasa biyun nan, to akwai yiwuwar kuma a samu ƙofar da kai ba za ka iya nusar da su akan bin Allah ba, amma akwai wanda ka san shi kuma zai iya nusar da su ka bi ta hannun wanan masu wane suna sakaci da ibada kaza ya gyara musu tamkar kai kai dan ba abin da za a rage maka na ladan shi da ya sa su da kuma su ma da suka yi aikin haka za a rubuta Allah ya datar da mu na haka a wannan ayar mun samu siffa ta arziki da kuma ƙarfi ga Allahu tabaraka wa ta'ala zul quwwatil matin sai ya ce wa qawluhu laysa kamithlihi shay'un kaga siffa ce muka ce kuma suna ne a lokaci guda eh arwazzaqu mai azurtawa siffa ce kuma ta ubangiji ta'ala sannan kuma suna ne daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki almatin kaga shi ma siffa ce suna ne kuma na ubangiji ta'ala yace laisa kamithlihi shay'un babu wani abu mai kama da shi muka ce kafin din wasu suna ce kawai za'ida ce kenan kamar ka ce me laisa shay'un mithlihi ko laisa mithlihi shay kace laisa shay'un mithlullahi ta mithlullahi tabaaraka wa ta'ala ba wani abu fa irin Allah ba wani abu da ke kama ma da Allah ballantana a yi mafarkin cewar wani Allah ne. Muna tare kuwa? Wani Allah ne ko wani ma ya fi Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to laisa ka mislihi shay'un babu ma wani abu da ke kama ma da Allah ballantana ya zama Allah ba sai wani yayi kama da wani ma a tsammaci wani bane ba na'am ai dole sai an ga wani yana kama da wani ne sai daga nesa a ce ai da na ganka na dauka wani ne me yasa aka dauka wani ne saboda an ga wata kaman ceceniya ne da ta nuna kama da wani amma idan babu kama za a yi mai kallo a yi tsammanin kamar wani ɗin ne haka ji wani ya ce wala ai da ka taho daga can na ɗauka wani ne ko kuma ai ta baya sai na ɗauka wani ne saboda ya ga kun yi sifa ɗaya ne ta bayan ko kuma ta gaban kun yi sifa iri ɗaya Allah ya sa muna tare to shi kuma Allah babu wani mai kamanceceniya da shin da har za a yi tunanin ma wane shi ma Allah ne kaga kenan mai lam yalid wa lam yulad shehu baka haifa ba ba haife ka ba shehu Allah ne yafi Allah kaga kenan akwai rudo a ciki akwai bacewar basira Allah ya ganar da shi Allah ya ganar da duk wanda ya fahimci haka wa huwa samiul basir kuma shi Allah madaukakin sarki mai ji ne kuma mai gani ne wannan ayar da ta kasanta yanzu wa qauluhu inna allaha ni'imma ya'izukum bihi yace lalle Allah ma dalla da abin da yake muku wa'azi da shi ai akwai wa'azuzzuka daban-daban da Qur'ani yake mana wa'azin ayi kaza ayi kaza a bar kaza a bar kaza yace to inna allaha lalle Allah ni'imma ranan mun fara faɗa wannan muka ce mimun din biyu ce ni'ima ainihin kalmar ni'ima ne ma ya'izukum sai aka yi idigami mai wani iri idigamul mutamathilaini kabir kaga mithlaini sagir ai shi mai dauri da mai wasali ne to shi kuma wannan ni'imma fataha ce sannan ma ita ma fataha ce sai zama mai idigamul mutamathilaini kabir ko mithlaini kabir inna allaha lalle allah ni'ma bi ma'ana ni'imma ma dalla da abinda ya'izukum bihi yake yi muku wa'azi da shi inna allaha kana sami'an basira lalle Allah tabbas ya kasance mai ji ne kuma mai gani ne wata fa'ida da Uthaymeen yake kawo ya ciro ka'idan nahwu da yace inna allaha kana dinnan yace a bangaren Allah janibin Allah madaukakin sarki ba a fassara ta da ya kasance yace kana dinnan yace falaisa ma'ana hadha innan wai wannan ta ya kasance ne a ta innama hiya litahqiq kai dan tabbatarwa ce Allah madaukakin sarki tabbas sami'an basira ne mai ji ne kuma mai gani ne yace saboda ana iya samun masu rauni ana iya samun masu rauni wajen fahimta da an ce inna Allah kana ya kasance kenan a baya kenan ai kana aiki ne da ya wuce fi'ili madhi ne past tense ne to a baya kasance sami'an ne mai ji basiran kuma mai gani a yanzu fa sai su ce yanzu kuma don haka babu wannan siffar ta sami'an basira din babu as-sam'u anan kalma ta dan ayar na nusar da mu ne akan sifatu sam'i sam'u Allah tabaaraka wa ta'ala wa basaru jin Allah da ganin sa kaga da an dauke wannan siffar ya zama me babu ita yace to da iya samun waɗannan masu daƙiƙiyar fahimtar eh tunda fi'ili madhi ne ya kasance a baya kaga yanzu da ne ina ga kamar da a gaskata ni dan yau na ji maganar dan da gaske ni ban gano ta ba sai yau kai na ji ta a masallacin sabo tufi karatunmu na la ilaha illallah wai an samu malamin da yake cewa wai an ce azumin ranar arfa ya ce ai babu shi kawai yana kallon ma rudu ne ma masu ce wai za su yi shi wai daga cikin maganganun da yake yi wai an ce wai daren lailatul qadr ya ce ka ji shashashu wai mutane wai a cikin azumi suke suna neman daren lailatul qadr wai bayan an riga an yi shi a baya kuma yanzu ka zo ka ce wai kana neman sa kaga maganar da Uthaymin yayi anan ai ta yi ga irin su sun bayyana irin su sun bayyana ba a maje ko ina ba a Najeriya yace dan haka kana dinnan sai ta zama litahqiq ne kace inna allaha ni'ma ya'idhukum bihi inna allaha kana sami'an basira kace inna allaha haqqan sami'an basira lalle Allah madaukakin sarki fa tabbas mai ji ne kuma mai gani ne shi ma inna anzalnahu shi ma an lalle mu mun saukar da shi an riga an saukar a daren lailatul daren tunda daren ya riga ya wuce eh shi yasa faranan ne ta fitar da irin waɗannan misalan dan mu yi kokarin fahimtar sakon mu gane cewar ko ba aya ko ba hadisi a cikin rudu ake yi wannan tafiyar. Allah ya ce shi Allah ne, kuma wasu sun zo su tattauna da shi shi Allah kuma ya ce ba shi da lafiya. Kaga wanda ba Allah ba su sun samu ƙoshin lafiya daga nesa suka shigo mota suka zo shi kuma Allah ya ce ba da lafiya. Kaga abu ne a fili. Haka ne? Allah kuma ba da lafiya? ai ya kamata ya nuna da ba don a matsayinsa na Allah ba da yanzu sun same shi bai da lafiya amma saboda matsayinsa na Allah ne sai ya warke yanzu ya fito amma da ba shi da lafiya amma dai ƙara rudin a kai ya cije ya fito to kaga misali inna anzalnahu fi lailatul qadri yace wai an riga an saukar shi a daren laila an saukar da qur'ani a daren lailatul qadri to kaga daren an riga an wuce sai mu ce Allah gafarta malam yau yaushe muke magana yau yaushe ne yau laraba haka ne jiya kuma yaushe ne rana ita yaushe ce kenan yau ka nema mata sunanta saboda rana ita da muka zauna muka yi karatu sunanta yaushe ha rana da ta wuce sati guda da ya wuce mun zauna mun yi karatu mun ce a yau laraba yau kuma ma mu ce to kai wawa ne da da a ce ma laraba kuma yau ma a ce bayan larabar ta riga ta wuce ya aka ya ka samu wata larabar yau haka ne ya kamata kenan an samu laraba babu wata sai ta jero musu sunayensu karatun da wacce ta wuce don Allah muna tare? haka babu wani abin babu bukatar aya babu bukatar hadisi in mutum dolo ne da dolancin sadaka bishi sai ya gane to amma dai na daga cikin abun da na faɗa yau da safe shine kullum na zo irin wannan gabar tunani na fi jirkita akan kar a yi sakacin ɗora yara akan neman kuɗi kuɗi na ce kuɗi fa ba kuɗin mutum ya je yau in ya gobe yana da ɗan wake da ƙosai ba har ma dai iya sirkawa da shayi ya ishe shi ba a'a kuɗi mai yawa kar a yi sakaci wajen ɗora su saboda ga sunan yaran da suke gabanmu wallahi ba mu san su waye ba nan gaba ban san ko an fahimcen ba ta yi duk su ɗin nan da suke zaune in Allah ya shekarun gaba suka ɗauki wannan littafin da su karantar sai sun yi fiye da yadda zan yi ban isa in kwatanta yadda su kuma za su zo su yi ba saboda dai zo daidai da suna kallon yadda zamanin nasu yake da kuma irin fahimtar da suka yi wa abun kaga kenan shirga shirgan malamai ne to idan muka bar su ba sana'a kuma na daga cikin aikin da makiya musulunci suke yi shine makiya musulunci na kowane bangaren daga cikin musulmai masu mummunar aqidan da kuma waɗanda suke kafirai na can gefe suna amfani da cewar da sun ga mai karantarwa sun san jama'a ce a gabansa e to ya dace su gurɓata jama'ar shi sa su nema su gurɓata shi kenan sun gurɓata duk jama'ar da suke tare da shi ban san ko an fahimcen ba to kuma ta yaya dace shiga jikinsa na daga cikin sirrin shiga jikin duk wani mai da'awa shine kuɗi nuna masa kuɗi nuna masa kuɗi da ya karɓa kuma to za a bujiro masa da irin abubuwan da ake so wani ma ba buƙatar kuɗin ba ne ai ba damuwar a fito ƙwalo-ƙwalo a ce ba za fa su yi da fili ba a cikin majalisin karatun da su dinga zuwa wallahi wasu musamman da su zo ba musulmai ba ne amma sun koyi harshen larabcin sun koyi haɗa baki da komai za su zo su sa littafa a gaban malamin ko su zama a cikin ɗalibansa a cikin ɗalibansa da su fito su ma masu sauraron karatun ne to a cikin irin wannan ana karanta irin waɗannan ayoyin na soshin za su jeho tambaya da zarar sun jefa masa tambayar da ya ruɗe sun san sun ruɗe sauran wa duk al'ummar da suke gabansa za kuma su lazimce shi a matsayinsu na malaminsa a matsayinsa na malaminsu da kyautatawa da duk ihsanin da ya kamata a masa to anan kuma za a dinga bujiro masa da irin waɗannan shubuhohin wasu ba ba cewa za su ya fito da aƙidar shi kaza bane ko aƙidar kaza bane a a cikin karatun da a masa tambayar to kaza to kaza din nan sai kuma ya fara nazarin kuma fa shikenan sai ya tsinduma aƙidar da suke so ya tsinduma ba tare da ya san ya tsinduma ba dan Allah muna tare ku ɗauko kes ɗin Kano da ya faru da Sheikh Abdul Jabbar ba aƙidar mahaifinsa ba ce ai a gaban mahaifinsa ya fara karatu ba aƙidar duk ɗan gidansu ba ne kalmomin da ya dinga amfani da su aƙidu ne na 'yan shi'a wanda suke bin aƙidar shi'a aƙidunsu ne kuma lazimtar majalisin suka yi da sunan mai ɗalibansa su ma suka shiga jikinsa a jefa irin waɗannan tambayoyin aka jefa masa irin wannan shubuhar sannan kuma sun san su kashe duk dukiyar da za su kashe su kashe lokacinsu su ba da ƙarfinsu wajen mai kan ba mamalan da ya masa hidima ta yaya ba zai yarda da su ba dole zai samu amintuwa da yadda su ne kuma ko ka ƙi ko ka yadda ko wance in baka gane ba ka gane a garin kuma ka sa ido ka gani duk lokacin da ake irin tarurrukan nan da abin da ya shafi misali taron maulidi za ka gan su a haɗe da su to illar da suke wa duk wani malami in ya gane ya gane ya ƙara gane wanda bai gane bai gane tijjaniya kake yi ko kadiriya kake yi to wallahi suna nan manne da su shi yana ga suna an haɗa akan ibada kaza ce ta maulidi da aka ɗauke ta ibada misali ko taron kaza to ana taruwa ne kuma ana zuƙe masa ɗalibai ta ƙasa ana dasa musu wannan aƙidar ta shi'a suna nan da yawan da da ba su san aƙidar shi'an ba misali amma mannuwa da suka yi da masu aƙidar kaza tunda sun yi tarayya akan taro kaza na bikin kaza to a nan ake samu ake dasawa mabiyan ake dasa musu ake zaren masa mabiya wani kuma a nan in aka tsallako kansa shine ana fara jeho masa irin wannan shikenan an ruda masa kwakwalwa amma idan Allah ya sa muka dora su akan neman na kansu suka taso to ba wani wanda zai zo da kuɗi yaudare su ya jefa musu wannan aƙidar babu na manta sunan ƙasar da naga shi mai wannan da'awar ya haya musu suka naga an nuno shi a ƙasar ya je ziyara sun bashi guri da du sun taru haka sun sa kusan kaya iri ɗaya an bashi dama yana ƙoƙarin yin larabci eh yana ƙoƙarin yin larabci bayanan su da larabci tun da larabci suke ji yana ƙoƙarin sassara larabci akan aƙidar da suke kai saboda duk irin su ne iya tambayar da da kai na farko kuɗin jirgin da ya kashe zuwa can yaya dan Allah muna tare to a irin wannan kai ma in ka tabbata baka da sana'a to wallahi abu ne mai sauki rana a tsaka yanzu ina makaranta kake so kai a garin Kuningi eh a turo ma kuɗin da za a zo a ma makekiyar makaranta ko kai makekiyar makaranta kana buƙatar ɗinki su dinga turo ma kuɗin da zaka ɗinka sitirar da kake so a jeho ma kuɗin da zaka sai motar da kake so ka shiga shikenan kuma sai ka zo ka faɗi sabanin abin da suke so na aƙida abin da ka karanta na sunna ba za ka iya fitar da shi ba ba za ka iya fitar da shi ba don haka kana ji kana gani inna anzalnahu ka fahimce ta a baya kai ma kai ta kirda don daren lailatul qadr dan ka dace amma saboda kuɗi ya sa yanzu ka canja tunani ka canja Allah ya ganar da mu wannan zai taimaka mana da gaske mu rage wannan ko mu kawar da wannan matsalar kowa ya nemi kuɗi nasa na kansa eh sannan kuma duk inda majalisin sunna yake zama a nan kake baka ma ji wajen shigo har ba kafin a cusa ma damuwa dama ka fahimci matsalar ka fahimci fassarar ayar daga me fassarar magabata fassara ta sunna na haka da wani ya zo yana kama shigo har kasar rudani yake yi kai da kanka ka gane me yake faɗa Allah ya ganar da mu laisa kaga nan mun samu siffofi guda biyu na me ji da kuma gani sannan kuma har ila- har ila yau su ma sunaye ne daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki da yace wa as- sama yace wa huwa samiul basir kaga as-sami'u suna ne na Allah al-basir suna ne na Allah sami'an basira siffofi ne daga cikin siffayen- su- eh, siffofi na Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya datar da mu kullum ina ta faɗa muna ta ta- karatun nan a gurguje ne amma in dai da bin tsarin wai sai mun fahimci littafin ne ba ran da zamu yi aya biyu mu tashi ba ran da aya biyu za ta samu fa eh kawai dai mu tafi hakan ko mu sauke shi a bisa hikimar da nace na farko a je a haddace shi dama hikimar yin sa kenan a haddace saboda yanzu wannan kalmar da yace sami'an basira malaman tafsiri maganganun da suka yi ta yi daban-daban akan ma'anar kalmar ji da ake faɗa ji ji da kuma gani da ake faɗa Allah madaukakin sarki ya datar da mu aya ta gaba malam yace wa qauluhu da fadin Allah madaukakin sarki da yake ce me walaula id dakhalta jannatak yace me yasa yayin da ka shiga gonan nan taka ka shiga wannan lambun naka qulta ma sha Allah yayin da ka shiga me ya hana ka ce ma sha Allahu la quwwata illa billah ka ce abin da Allah ya so kenan don babu wani ƙarfi da nake da shi na gudanuwarta ta kasance haka sai game da Allah maɗaukakin sarki. Nan kuma yana nuna mana me siffata al'irada da kuma almashi'a, nufi na Allah maɗaukakin sarki da kuma ganin dama ta Ubangiji ta'ala. da yace walaula iz dakhalta jannataka me yasa yayin da ka shiga wannan gonar taka baka ce masha Allahu haka Allah ya ga daman ta kasance ba wannan da yana ga muna da kissar a suratul kahfi ne yayin da mutane biyun nan ɗayan ya shiga gonar tasa sai ya zama abun me alfahari sai ɗayan nasa yake nusar da shi akan ba babun alfahari bane ba a'a addu'a ya kamata yayi kamar yadda kuma dama sunna ta manzon Allah ta karantar da mu Qur'ani ya karantar da mu duk abin da kaga yayu ka gano cewar da ganin daman Allah yayi in Allah bai ga damar yayu ba wannan abun ba zai taba yiwa ba to ka mai da lamarin zuwa ga waye ga Allah madaukakin sarki duk abu da ya kasance da kai na farin ciki abin da ake fara nema a wurin ka me masha Allah masha Allah da ba dan Allah ya ga dama ba da ba zai kasance ba kaga idan aka samu kaga wannan aqidar da malai yake is- nusar da mu ita to za a samu karancin samun matsala ko kubucewar wata alkhairi da ta same ka ban san ko muna tare ba ai zai iya yi wa yanzu neman admission kake yi a makaranta kuma da kuka yi applying da aka ji an irga adadin mutane da yawa da suka nemi suka yi applying amma sai aka tsakuro wasu ta yi wajen mutum ɗari uku ne suka yi ko ɗari uku da hamsin misali sai a samu koko ɗari biyu ne kuka samu dacewa da samun admission ka san shugaban wawaye mai zai fara tunani ai ƙoƙarinsa ne da aka je interview eh ai shi dama tun daga interview ya san me ya san kawai ya cinye ya san kawai ya cinye wallahi na taba ganin wani an yi hakan interview aka yi yana fitowa ya haka da hannu ya kashe da wani ya ce ya ce ya wargaza su ya ce kaji tambayoyin fa afan akan kaza da kaza ne ashe akwai wani irin silent killers din nan a ɗaliban a masu interview shi kuma da ya shiga duk tambayoyin da aka yi makin na tsakani da Allah ko kusa da wancan bai kai ba shi kuma irin shirin-shirin nan ne a ido dolaye eh wallahi wanda suka abin nan din yake ce ka san me ya faru ko yace to fa wani fa kaji makin din sa kaji na wani kuma da aka je aka bi result din kaga wannan alfahari to ka samu ka da- ka dace da samun admission eh to ka ji masha Allah mu mu wajen 300 muka nema gashi ina cikin mutum 200 da suka dace kuɗi ne kawai kai wayi gari yau gashi Allah ya ma ai wani sa'anka ne shekarun ku ɗaya ko wani ma ya girme ka ya fi ka shekaru amma sai Allah ya sa yau kai ne da cittar a hannu kuma abokananka sun kai kaza amma duk kafi su citta a hannu kafi su kuɗi kar wani mu je da yan bauchi a ciki ba sa gane hausan mu kafi su kuɗi me ya kamata yi kai alfahari masha Allah wani sa'ana ne wani shekarun mu ɗaya amma kaga Allah ya bani fiye da shi godiyar Allah sai ta shiga sai ta shiga dan Allah muna tare mu yi hattara to in Allah ya azurta ka da wannan aqidar ta samu to zai wahala a cikin karatun nan jarabawoyi su ta shigo maka matsaloli su ta shigowa sai ka gama karatunka da taimakon Allah da lokacin da ya baka admission ya ga ka gode masa to Allah zai tafi akan cewar me la'azidannakum ya san idan ka zo jarabawa first semester ka yi ƙoƙari a kaci da ka ƙara ce masha Allah da ka yi godiya ne idan aka tafi sakan samisa idan final result ya zo ga abin da za ka yi godiya da ka yi sai Allah ya ta baka kana ci kana samun nasara amma idan tsiya ka sa ya Allah ya ta jarraban ka a karatun har zuwa ƙarshe dan Allah muna tare kuma wallahi da yawa inda za ka yi clicking ba ka ga da yawa wasu jarrabawai an same su ne sakamakon an bar Allah din an bar Allah din wai kwanakin baya ina ga ya kai shekara wajen hudu ko biyar ya kai shekara bakwai ma a ningi da wani ya zo ya rikice yake tambaya tambaya yake yi cewar soyayyar da suke da matarsa Allah ne kadai shi ya gaba mafarki ne ma a mafarki ma ba zai zo a ce da su samu sabani ba kafin auren kowa ya shaida soyayyar kuma a cikin ningi ne wallahi na ga ya kai shekara bakwai ya ce amma ran da aka yi auren fa ran da aka kai ta amarya a ranar wallahi suka fara samun saɓani ta kular da shi a ranar ya kule ɗin kuma shi ma kuma ya kular da ita washe gari a kule ana cin amarci fa haka aka yi satin farko a cikin amarcin na ya ce kai iya ga an sa musu hannu ne tambaya ya zo yake iya ga gashi gashi gashi sa hannu aka yi ranar da ake bikin ko ranar duk wani wanda yake makwancin gefen an hana shi bacci ba san ko an fahimcen ba me ake ta yi musaffa a yanzu kamar wai ana musaffa ranar haka aka kai tun daga salloli sallah da ake na masallaci a unguwar wallahi tallahi wallahi rantsuwa dai ko ana sallah masallaci ba a nitsa ba saboda kawai rugugugugugug da ake ta yi kawai a gurin ba an shiga gonar Allah ba sai Allah ya shigo musu suma Allah ya sa muna tare amma da lokacin da aka yi sai aka ji masha Allah muna ta san juna kamar ba za mu kai labari ba ta yi ma a familin an samu wasu ba sa so ba haka ba ne aure wannan ba sunar ai kamar ɗabi'ar aure ce ka taɓo a danginta a samu wanda kai kuma sun tsane ka a duniya ba sa son ka da ita ko kuma a danginka a samu wanda sun tsane ta ba sa son ka da ita du ba a so ya an samu wannan fa yawanci ana samu su wani kai sai a samu a danginka kowa na so a danginta kowa na so amma a ƙawaye sai a samu wata kuma ta tsane shi a matsayin mijinta ke yanzu wani ke yanzu wani ba jaraba ba ce ko kuma shi ɗin aje yanzu wace da ka aura ko dai ba ta kai ajinka ba ko kuma ta maka lokal ko kuma ta maka girma ko ta maka yarinya wallahi an samu abun suka dai haka aure ya gada ashe da ya kamata ran da ta kasance me ya kamata biyo baya masha Allah aji aiwa Allah godiya to sai Allah ya shigo da haske da budi kuma sai ai ta ganin rahama a ciki amma idan aka sake kaf sake hanya aka sake layi to jarabawa ce take shigowa Allah ya sa mun fahimci wannan gabar wata yanzu da ta ce amma fa wannan karatun dai mana yawa da gaske wata na nan kawai da tunanin wallahi ta shirya biki ya kai biyar akwai father's day ko akwai mother's day ko akwai brothers ma nasu daban akwai kamu akwai waye wallahi wata ta lissafa ya kai ya kai picnic akwai ƙauyawa ok ƙauya daban dj daban ba abu ɗaya ba ne wallahi wata ta shirya duk waɗannan to ki farka Allah ake yi wa godiya dan wallahi tallahi wannan mijin da kika samu ko saurayin da kika samu wata tana nan da za ta samu irinta irinsa tana jin to ita kawai kamar aljanna ta shiga ke kuma kin samu barki waccan sakayar kai ma wani na nan da zai samu irin wannan matar shi kuma yana jin a duniya ya tsallake kawai hede ya nemi aljanna kai kuma Allah ya baka ita kuma ka ji a shiryo ire-iren waɗannan abubuwan kai masha Allah mun ji kalmar yace masa walaula iz dakhalta jannataka shi ma abin da ya faru da ya shiga ya ga gona lambu yayi kyau ne kawai sai yake jin kokarin sa ne kuma har yau manoma na faruwa jama'a dan Allah mu kalli noma a cikin ningi kar mu je wani garin ka kalli yadda take kasancewa wani zai zo yana lissafa wallahi buhu kaza dai samu haka ne buhu kaza yau bana kan dai wallahi ya tsallake akwai wanda ya ce fa wallahi yayi shirin maka ya yi shirin maka kawai noma ya zo ya ba da shi eh noma ya ba da shi saboda yadda ya sa taki ya zuba feshi ta fito ta yi kyau kawai ya san wallahi zai tafi maka kawai sai aka zo ga shi ga takin ga ta fito ta yi kyau ɗin kuma sai amfanin bai samu yadda yake tsammata ba ni fa na ji wanda ya ce wallahi yana samun buhun da ya kai buhu hamsin amma bai samu buhu biyar ba a gurin kuma a baya yana samu ya kai buhu hamsin kaga kowane buhu ɗaya bai kai ma yanzu buhu goma ba me ya faru me yake faruwa abin da muke ji ba ma sha Allahu bane a'a a dabara ce mun riga mun tanadi maganin feshin mu mun tanadi takin mu dan haka mun riga mun wuce gurin no ba amfani kan bana ba dai a gwada mana samun sa ba kaga alfahari me yasa dama ma sha Allah yace da ya ga damunar ta zo ya tanadi taki ya tanadi maganin feshi sai ji masha Allah amma sabanin haka fa alfahari a mukan ai bana ban da ai shi ni ban da matsala ba bana ai na gama da noma kaga alfahari
wani zuwa ne ya ga gurin kawai sai ya dauko ta a waya yana jin kawai bayan sun tsallake sun tsallake sai da dace ga sun tsara gurin
da za ta fitar da amfanin da ya kamata a samu ba to duna daga cikin matsalar mu kalli wannan aƙidar kai iya wannan fa ni aure na wallahi ya kamata in yi sallah in roƙa wa ibnu taymiya alkhairai da rahama da gafara ta ubangiji da ya nusar da mu wannan aƙidar a littafinsa mu fahimci wannan gurin sai ya ɗauko mana daga alƙur'ani kenan za mu fahimci littafin ba ƙirƙiro shi ya yi ba a'a nusar da mu yake saƙon da ke cikin alƙur'ani in ba mu faɗaka ba yanzu yana ta ciro mana su ne gaba-gaba walaula iz dakhalta jannataka me yasa da ka shiga lambun nan ka shiga gona kaga ta yi kyau ba alfahari da kai na cewar yanzu kai aikin ka bane kokarin ka bane takin ka ne da maganin feshin ka bane ba a'a me yasa baka ce masha Allah haka Allah ya ga dama ta yi kyau ba jama'a mun fahimci abin ganin damar Allah ce ba son ba akwai ganin dama daban akwai so daban wannan mashi'a ta Allah ganin dama ake nufi ba so ba ina ga yana faruwa a zo a ce me yasa baka yi ba baka so ne kace ina so to me yasa baka yi ba kace ban ga dama bane ke me yasa baki ba yanzu kazan ba kya son sa ne ina son sa to amma me yasa yace miki kaza da ai kika ki ban ga dama bane kaga akwai bambanci tana so amma dai bata yi me ba bata ga dama ba to da kai ka ce masha Allahu haka Allah ya so ta yi kyau haka Allah ya so ta kasance dama kuma la quwwata illa billah babu wani karfi ba wani karfin da nake da shi na dabara ko karfin da zan iya sa ta yi kyau din sai mai sai daga Allah madaukakin sarki haka ake so kowa ya doro akai Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Wannan ayar mai take nusar da mu siffa ta me, al'irada da kuma mashi'a ko, ya ce wa ƙauluhu da kuma faɗin Allah maɗaukakin sarki, walau sha Allahu maƙotatalu, da Allah maɗaukakin sarki ya so da ba su yaƙi juna ba. Kagar ya so da muke tafassara na ce shi ne kuskure ne, da Allah ya ga dama, to da ba su yaƙi juna ba. Walau sha Allahu. da Allah ya ga dama maƙotatalu lokacin da bayan zuwan annabawa al'umma suka zama sun rabu biyu aka samu muminai aka samu kafirai ya- to da Allah ya ga dama duk ba za ta kasance ba wannan me yake nuna mana siffa ta ubangiji ta'ala ta ganin damar yiwuwan abu ya yiwu in Allah ya ga damar abu ya kasance sai ya kasance in bai ga dama ba ba zai kasance ba ban san ko muna tare ba ku taru ko ku miliyan kai ko ku biliyan duk ku duniya ku haɗu kuna ta da barbarin kaza muke so ya kasance amma in muka yi sakaci da kaza da kaza abu kazan nan ba zai yiwu ba in Allah bai ga dama yiwu ba du dabarar ku ba zai yiwu ba ban san ko muna tare ba mun haɗu muna so kaza ya kasance ne in muka sake kaza da kaza ko suwana suka gano da su iya zuwa su kulla mana makircin ba zai yi ba ai yana faruwa mu rufe kofa to mu yi mitin akan kaza da kaza in wane suka ji za su wargaza ka, ka sake hanya fa baka cikin ɗaliban tauhidi baka cikin masu tauhidi da wane da wane suna da tasiri akan wargazawa a'a in Allah ya ga dama ba da wane da wane su su ɗari ba su tari su su duniyar gaba ɗaya ba zai yiwu ba in Allah ya ga damar ya yiwu sai ya yiwu dan Allah muna tare ka samu wannan wallahi na daga cikin abin da yake rusa mana duk al'amuranmu shine rashin fahimtar wane ne Allah rashin fahimtar wane ne Allah eh ba ma gani misali akan aure aure ne da a zo yi uba ya ce in dai an yi auren nan sai bayan raina yana nuna me shi baya so kuma bai ga damar ayi ba amma idan Allah ya ga damar ayi fa sai kaga kafin auren sai Allah ya kashe shi sai kuma ayi ganin dama ta Ubangiji ta'ala. Don haka ka ji kawai duk abin da ka sa a gaba kana so ya yi to babu wani wanda wai makircinsa zai iya tsare maka shi, inda Allah ya ga damar ya yi zai yi. Wannan dai siffa ta mashiya, walau sha Allahu maƙotatalu, ya ce mai gaban walakin na Allah ya fa'alu ma yurid, sai dai Allah maɗaukakin sarki kawai yana aikata duk abin da yake nufi. da Allah ya nufi ya kasance kawai Allah yana aikatawa kuma la yus'alu amma amma yaf'alu wa hum ba a tambayar Allah me yasa Allah ya kasa ya aikata kaza ko ya kaza kai ba ma Allah yana aikata fa abin da yake ya so ya aikata ba ko ya ga damar yayu ba shi Allah madaukakin sarki ma idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kawai kai ne za ka yi ganin damar Allah daban da taka kai za ka iya ka ga damar kaza ko ka ji ban ga dama ba kuma sai Allah ya sa abun ba ka ga damar ba kuma sai ya yi haka ne ko kuma ka ga kana so abun ka ga damar ya yi kuma ya kiruwa to shi ta ubangiji ta ala ba irin ta dan adam bace dan haka ka nemi taimako da agajin Allah a duk abin da ka sa a gaba ko sai ka ga yana kasancewa Allah matsaukakin sarki ya datar da mu wa qawluhu أحلت لكم بهيمة الأنعام أحلت لكم بهيمة الأنعام أن هلتا مكو منين دبوبين نئمة دبوبين نئمة إلا ما يتلى عليكم سيدي أبند أكي كرنتا مكو إلا ما يتلى عليكم سيدي أبند أكي كرنتا مكو نمي نهرمتي كينكو غير محل الصيد ba kuna masu halatta farauta ba wa antum hurum alhalin lokacin kuna masu harami kuna masu me ai yanzu wanda Allah ya zuta suna ta aikin haji ba to a lokacin da suke harami nau'ikan farauta da aka haramta musu yace to Allah yace uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma tula alaikum ghayra muhillis sayd wa antum shurum yace inna Allah yahkumu ma yurid lalle Allah yana hukunta duk abin da yake nufi ya hukunta Allah ya sa muna tare ita ma wannan ayar ne sifata irada kaga inna Allah yahkumu ma yurid ta sama mun samu siffa biyun al irada da mashi'a walau sha Allah da kuma walakin Allah ya'lu yaf'alu ma yuridu nan kuma sai muka sami menene inna Allah yahkumu ma yuridu a gurguje in mun dawo kaga uhillat lakum bahimatul an'ami mu tsaya akan ta illa ma yutla alaykum ghayra ma yutla
amma Muhallin shahid din mu anan inna Allah yahkumu ma yurid. Dan haka duk abin da kaga yayi to nufi ne na Allah, Allah ya nufi abin yayi ne kuma Allah ya ga damar yayi ne kafin yayi. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Sai dai anan akwai abun taka tsantsan. An samu masu fahimta ta kuskure su ma irin waɗannan wuraren. mutum zai iya ɗaukan aikin saƙo yana ya ce ai Allah ne ya ga damar ya da Allah bai ga dama ba ma bari iya bashi dama yayi ba muna tare kuwa shi yasa malamai suke kasa akwai ai irada kauniya din irada kauniya akwai irada shar'iyya kuma akwai irada ta abin da ya shafi waɗannan al'amuran mu na duniya akwai kuma irada ta abin da ya shafi hukunci na shari'a Allah ya sa muna tare dan haka kada ka ɗauko na aikin sabo kana ka ce Allah ne ya ga dama da Allah bai ga dama ba da ba zai yiwu ba a'a Allah madaukakin sarki ya datar da mu malam yace wa qawluhu faman yuridillahu an yahdiyahu duk wanda Allah yake nufin ya shiryar da shi faman yuridillahu an yahdiyah duk wanda Allah yake nufin shiryar da shi yashrah sadarahu lil islam sai ya yalwata kirjinsa ya yaye masa kirjinsa zuwa ga fahimtar musulunci zuwa ga fahimtar wanda Allah ya nufa da shari'a sai Allah ya sa duk wani sako da za a faɗa na musulunci sai ka fahimce shi mu kalli gurin nan ka ji Allah ya maka kyauta yana nufin ka da alkhairi idan aka zo ana karanta sako na musulunci ka ji kawai saƙon ana nufinka da ka gyara ne to kyauta ce da arziki ne shi ma ɗazu yi bayanin arziki ai na alkhas to ka ji wannan arziki ne khas da Allah ya maka shi idan Allah bai maka wannan arzikin ba ko duk karatun da za a yi ka ji kawai wannan fahabaici ake suka ta ake yi ban san ko muna tare ba wallahi akwai wanda kuɗubar juma'a fa liman da ya a masallaci ya ce ai da ni yake yi eh wannan ita ma a shekarun baya ne nake tunawa an yi kudu ba liman ya yi kudu ba ya kudu ba bayan fa an tashi fa washe gari ne ina jin ko a ranar ne kowane zo yana ta hakiki cewa wallahi da shi yake yi liman din da shi yake yi eh da shi yake da shi yayi wannan da shi fa yaje ya tsara kudu ba dudan shi yake yi to kaga arziki inda Allah ya masa arziki na al-khawf to so ake idan ana faɗan wani laifi ma ana bayani ka ji wannan fa laifina ne da ake faɗa kuma ba ana nufin a cimin mutunci ba ne a so ake in gyara to haka ake to wannan Allah maka arziki na musamman Allah ya azurta ka da shi amma in ka ji da ni ake ana yi ne da niyyar a soken a ci mutunci na to kuma an samu matsala kana cikin halakakku baka cikin wanda Allah yake nufi da shari'a na'am eh in ka ji da kai ake dama da kai ake shikenan haka ake so kowa ya ji da an tabo karatu ya ji yau da ni ake mai karatun kansa idan ya tabo gurin wani abu da yake ya ji to yau karatun ta kai na ya biyo Allah ya bani ikon gyarawa ba shikenan ba mai sauraro ya ji oke yau karatun yau kuma su malanta kanmu aka jiyo amma fa ba ana nufin ci mana mutunci bane so ake mu gyara to Allah ya maka arziki na musamman wannan shi ne keɓantaccen arziki da Allah yake nufatar bayansa da shi, Allah ya azurta mu da shi. Don haka duk wanda Allah yake nufin shiryar da shi, sai Allah ya yalwata ya yaya masa ƙirjinsa zuwa ga fahimtar musulunci. Amma wa man yure da an yudillahu duk wanda kuma Allah yake nufin ɓatar da shi, shi kan wannan ya ja'al sadarahu dayyiqan haraja. Sai Allah ya sanya ƙirjinsa ya zama a matse cikin kunci ka annama ya sa'adu fi sama kamar yana hawa sama wani misali na ubangiji ta'ala duk wanda ake nufin batar da shi to sai a sa masa kunci da damuwa a kirjinsa duk lokacin da ya ji sako ya ji kawai ai cin mutunci ake yi ai kaza ake yi kawai ana nufin ci mana mutunci ne don haka sai a sa masa kirjinsa ya shiga cikin kunci da damuwa kamar mai hawa sama ina ma'anar mai hawa sama ka kwatanta wanda yanzu yake kan tudu yake gangarowa ƙasa ya da ƙyar idan yana gangarowa da aka gama yana yana ɗan nishaɗin mai ana saukowa ƙasa ana gangarowa amma hawa sama fa in ka ga bakin abu ɗama to haki ake haka ne da haka ga kawai ana yi ne ana me to haka mutum da ya zama a duk lokacin da Allah bai nufe ka da shirya ba ka ji ana faɗan sako wallahi ka dinga tsarguwa ana ci ma mutunci ne ka dinga tsarguwa kenan Allah madaukakin sarki ya ganar da mu Allah ya sa mu cikin waɗanda yake nufata da shirya wannan ayar ita menene mahallu shahid kaga faman yuridillahu kaga irada ta Allah wa man yurid irada ta Allah Allah madaukakin sarki ya datar da mu sai aya ta gaba yace wa qawluhu wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin kuma ita gaba ce siffa ce daban ita wannan daga jin wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin siffa ta mahabba sifatul mahabba ina ga zamu kwana akan ta amma dai nace misali da shawari akan karatun nan mu ci gaba da mu kora shi mu wuce ko kuma mu tsaya akan karatun da muke kuma in tsaye wanne nace aya biyu ɗaya ya kamata ayi a tashi amma dai na daga cikin abin da nake faɗa kullum abin da zai taimaka maka ka samu damar aiki da karatun da kake yi shine mataki na farko fahimtar karatun fahimtarsa in baka fahimce shi ba to in da ka yi aikin ko da Allah ya azurta ka da kwaɗayin yin aikin to da ka je ka yi aiki ba irin wanda ake so a yi ba ne ana so ka kaɗaita Allah ne sai ka gano a karatun a to ai akuya ma za ta iya zama Allah dutse ma dai iya zama Allah kuma kai so ake kai me ka ji kawai ba kowa ba komai saiwa sai Allah wallahi in ba ka samu fahimta ba kai ba ma Allah ba mutane ƴan uwanka ma sai ka ɗauki masoyinka a matsayin maki ina ga manyan karatun a ta'alimi sai ka zo wanda yake masoyinka ne ka mai da shi maki wanda yake makiyinka ne ka mai da shi mai masoyi sakamakon me rashin fahimta Allah ya azurta mu da fahimtar abin da muke yi akwai matsala